أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna sha biyar ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan eh, hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021. Yau mun kai sha biyar ga wata kenan an kai kololuwa yanzu za a fara gangara. Dama 'yan yara suke cewa goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah su kuma ya sai su ce sha biyar an kare hawa yanzu abin da ya saura kuma gangara ne za a yi to Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna karshen sa lafiya in kuma ba mu ganin karshen sa Allah ya samu cika da imani muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma mun tsaya a jiya aya ta 154 zuwa aya ta 155 a cikin wato suratul a'raf a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce wa Musa qauma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Waktara Musa ƙauma, annabi Musa ya zaɓa ƙaumahu daga mutanensa, waɗansu malamai suka ce nan za a ƙaddara min ai waktara Musa wato min ƙaumihi saba'i na rajulan limi ƙatila. Annabi Musa ya zaɓa daga cikin mutanensa mutum saba'in limi ƙatila don saboda haɗuwa da mu. A jiya mun kawo saɓani na malamai shin wani miƙati ne ake magana a nan. sannan kuma menene sababin wannan miƙati domin abu ana buƙatar a san shi kuma a san dalilin da ya sa ya afku shi yasa waɗansu malamai suka ce miƙati wancan na annabi Musa na farko mun kashi a cikin tafsirin da ya gabata cewa lokacin da Allah ya alƙawarin za su haɗuwa da annabi Musa za su yi munajati wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila to miqatu rabbih nan suka ce lokacin da annabi Musa ya tafi tare da waɗancan mutane ya tafi to da annabi Musa je shi ya gabace su an gane ko to da ya gabace su daga baya su ma sai suka zo to da suka zo sai suka ji magana Allah sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra sai Allah tsawata kama su to amma wannan magana tana da rauni saboda lokacin da annabi Musa ya tafi ya gana da Allah akwai mutu kafin ba ya dawo Allah ya gaya mai sun yi shirka balle ma ya dawo ya je tare da waɗansu mutane ina fata an fahimce ni wannan ra'ayin yana da nisa waɗansu kuma suka ce a'a lokacin da aka bauta ma dan maraki to Allah ce zai karbi tuban su to sai aka je da mutum 70 zababbi waɗanda za su karbo yadda za a yin tuban to su ma da suka je sai suka ce a'a su ba za su yi imani ba sai sun ga Allah so lokacin da wannan tsawa ta kama su to kaga wai khiyarikin da ba suke faɗin wannan magana so ina ga waɗanda ba khiyarikin ba waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka kawo cewa shi wannan miƙatin lokacin da annabi Musa fita da Haruna to tare da ƴaƴan annabi Haruna guda biyu Shibir da Subair kamar da suke faɗa sunayensu sai annabi haruna ya ga wata kujera ya gaji sai ya zauna ko da ya zauna sai Allah karɓi ransa da annabi musa ya dawo wajen bani isra'il sai suka tambaye shi ina annabi harun sai ce ai ya- ya rasu ko ya mutu sai suka ce a'a ai ƙarya ne annabi musa shi ya kashe shi saboda ya ga haruna yana da saukin ɗabi'a dama yana son ya zamanto shi ke tsanantawa a kansu sai annabi musa ce da su ya za a yi in kashe shi alhali shi na matsayin ɗan uwata kuma ga 'ya'yansa tare da ni kuma in kashe shi gaba gare su sai suka ce a'a ba su yarda ba to sai Allah ya dauki alƙawarin ai mi ai wato a tai miƙati a haɗu Allah zai tayar musu da annabi Haruna ya magana da su su ji maganar sa an gane ko to da san lokacin da suka zo suka ce ba za su yi imani ba ma sai sun ga Allah to lokacin nan na wannan tsawa ta kama su to ala ayyati hal waɗanda duka maganganu ana kawo su ne saboda Qur'ani bai fayyace ba shi dai ya faɗi cewa an zaɓi mutum saba'in miƙatin nan kuma Qur'ani bai fayyace shi ba duka waɗanga muhawalat ne da malamai suke yi na wani lokaci su yi taqribul qisas yadda za a yi a dan kusanto da su har waɗanda suke cewa su ne sun kace fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun suka ce su ne waɗannan mutanen malamai suka ce a'a can an ce wato wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba a ce mutum 70 bane amma nan da an ka kawo mutum 70 ya nuna cewa wata magana ce wadan sun dauki duk kissa guda ce wasu sun ka ce a daban-daban ne domin ta an ce as-sa'iqatu nan kuma an ce ar-rajfatu muka ce to ta kallon as-sa'iqatu da ar-rajfatu ba shike nuna cewa kissa ba guda bace domin kissan mutanen annabi salih da ta zo cikin suratul hud an ka ce fa akhadathumur rajfatu sannan kuma cikin suratul hud an ka ce mutanen annabi salih wa akhadha alladhina zalamu as-sayha tsawa ta kama su girgiza ta kama su muka ce mala'iki zai yi musu tsawa daga sama ta girgiza su halaka kenan kasancewa sa'iqa wanda ita ce sai hakin da rajfa a'a ba ke nuna cewa azabar ba guda bace amma kasancewa waɗanda suka faɗi wannan magana ba mutum saba'in bane shine ke rajjaha mu cewa ba mutane ɗaya bane duk abin da kuma mutane suka faɗa ba nasi bane karara wanda ya haɗa wannan kissa da wancan kissa duka ijtihadi ne da malamai suka yi amma duk inda ta kai ta kawo abinda an wajibi ka gare ka ka gaskata shi shine Allah ya sa an zaɓi mutum saba'in saboda wani miƙati falamma akhadathum ar-rajfatu lokacin da girgiza ta kama su wannan ya nuna akwai wani abu da ya faru kafin tsawa ta kama su domin ba haka bane kawai tsawa za ta kama su qala rabbi sai annabi Musa ya ce ya Rab- rabbi kenan ya rabbi sai aka shafe ya'un nida aka shafe ya'ul idafa sai ya ce rabbi rabbi ya ubangiji laushi ita Allah da kaso ahlaktahum Allah da ka halakar da su min qablu kafin zuwan mu kenan kai- kenan min qabli maji'ina wa iyaya da ni Allah da kaga dama da ka halakar da mu da an huta anan ne malamai suke cewa nan law ka sani cikin larabci law in ta zo harful imtina al imtina ana iya kawo mata jawabi da lamun kuma ana iya shafe jawabin ta ba sai an kawo lamun ba kaga nan da Allah ce law shi'ta ya kamata ya ce la ahlaktahum min qablu an gane ko amma sai ce law shi'ta ahlaktahum sai shafe shi to shine abinda malamai suke yi istinbati sun kace kenan nan a istinbatul lughawiyya an gane ko ana iya shafe lamun kuma ana iya kawo ta duka alqur'ani ya zo da su sai dai ustazu doktor fadl samar ra'i yake cewa a cikin at-ta'birul qur'ani in kaga qur'ani ya shafe lalle cikin larabci ya halatta a kawo lamun kuma ya kama ya halatta a shafe tace amma in kaga ya kawo lamun to abu ne wanda yake yana nuna cewa ana bukata aiki tukuru in kaga ya shafe abu ne wanda bai bukata wato aiki mai yawa kaga nan da yazo nan yace law shi'ta ahlaktahum halakar da su ba abu ne mai wahala ina fata an fahimce ni amma kuma a cikin suratu al-an'am qul falillahi al-hujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'in da ya shirya da ku gaba daya wannan abu ne mai wahala shirya da mutane gaba daya duk da yake ga Allah ba abu ne mai wahala ba amma a hankalce an gane ko halakar da mutane kadan bai da wahala irin shiryar da mutane don shiryar da mutane abu ne mai wahala ina fata an fahimce ni kaga Allah subhanahu wataala ya ce awalam yahdi lil ladina yarithuna al arda min ba'di ahliha allau nasha'u sace asabnahum bi dhunubihim kaga kama su da zunubansu ba abu ne mai wahala ba shi yasa ce asabnahum bi dhunubihim ina fata an fahimce ni amma da aka zo qadiyya ta mala'iku a maida su badalin yan adam sai Allah ce walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufuna kaga sanya mala'iku su zamanto masu maiwa akan yan adam ko a maida wata halitta abin nan daban ga hankalin dan adam abu ne mai wahala duk da yake ga Allah babu wani abu mai wahala amma mu a tunanin mu dole muna ganin cewa wannan ya fi wahala ina fata an fahimce ni wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu kaga anut'imu man law yasha'u Allahu la at'amahu sun kace at'amahu saboda ciyarwa wato mu- ta mutum guda ba abu bace wanda take ana hankalta ma a hankali abu ce mai wahala walau na sha'u lamasakhnahum ala makanatihim kaga lamasakhnahum saboda matsayin ta'kidi take abin yana buƙatar wato wahala sai malamai suka ce ma a misali na ƙarshe wanda zan kawo baro baro wato shine cewa a cikin suratu alwaqi'a da Allah ya zo kan abubuwan da أفرأيتم وأنتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون كاغا دي زو وجان ابينشي سي الله تي لو نشاء دا منسو لجعلناه يكاو لام مسنيا شي يكوما كران كرمامي اما دي زو وجان روا تي افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن am nahnu almunzilun sace launa sha'u ja'alnahu ujajan saboda mai da ruwa ya koma mai zartsi an gane ko ko gartsi an gane ba ab- abu ne wanda yake a hankalce kamar yanzu mai da ruwa su canza sifa ba abu ne wa- mai wahala a hankalce kuma ruwa da ma suna can cikin ƙasa kenan canza su ba abu ne amma wanga karan karmami a mai da shi kuma karan karmami abu ne mai wahala a hankalce domin abu ne wanda da an ɗauki lokaci ana aiki kan shi kenan kafin ya bushe ya ɗauki lokaci kaga hankali yana hankalta ma wannan yanzu ruwa yana son su yi gishiri ko zaki kawai da an jefa wani abu kai tsaye za su za su abin nan to wannan duka ana magana ne a a tsarin hankalin dan adam ba ga Allah ba don shi Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan istinbat na balaga kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i a taba'a ta darub ibn kasir a safha ta 156 tab'a asaniya wannan muna kawo shi ne saboda lokaci za a faɗi abu sai zaman to littafin iri ɗaya ne amma bugun ba guda bane wani sai je ya bincika bai ga abin bai ce a ba haka nan bane Allah ya muna mai kyau almuhimmu dai laushi ita Allah da ka so a halaktahum da ka halakar da su a hankalci halakar da su ba abu bane mai wahala min qablu ai min qablu maji'ina kafin mu zo a wannan wurin ko wa iyaya an gane ko da kuma ni din Allah kana iya halakar da ni a tuhlikuna bima fa'ala sufaha minna yace a tuhlikuna shin Allah zaka halakar da mu bima fa'ala sufaha minna saboda abinda wawaye suka aikata daga cikin mu in hiya illa fitnatuka wannan ba komi bace illa fitnatuka sai dai jarabawa taka ina fata an fahimci ni fitna tana iya zakkuwa ma'ana jarabawa an gane ku fitna tana iya zakkuwa da ma'ana ta kona abu zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul harif sannan fitna wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana uzuri in ji wadansu malamai wa yawma nahsuruhum jami'an thumma naqulu lil ladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum تزعمون ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إمام السيوطي ياي بابي نكلم من دسكي دوكا معنا دبن دبن أتكن الإتقان في علوم القرآن سنن إمام الدامغاني أتكن الوجوه والنظائر أنغانيكو ياي لتاكي كان كلمة من دسكي دوكا معنا دبن دبن أتكن القرآن كما تاني بيزي إن بنتكي أكن ون بنتكي دبن دبن الله يغانا دمو المهم دي فتنة تنذكوا دبا أنا تشركة والفتنة أشد من القتل كوبا هكذا in hiya illa fitnatuka jarrabawa kace tudillu biha man tasha Allah kana batar da wanda ka so ai tudillu biha man tasha'u wato abin nan idlalahu wa tahdi man tasha Allah kana shirye da wanda ka so hidayatahu shari'arsa ina fata an fahimci sai zamanto akwai alhasu da ba mankin nan tana da bukatar abinda wanda zai dawo sai zamanto an shafe shi galibi a cikin yaren larabci an gane wannan ko sai malamai suke cewa to ya an kai annabi Musa ya yi itlaƙin kalima ta fitna zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda an san annabawa suna da ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya za a yi annabi Musa kuma ce inni illa fitnatuka wannan fitina kace ya Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce a'a annabi Musa wato Allah ya yi magana da shi sai ya yi istikhdamin wannan kalima ga kansa to shi addalin da yasa annabi Musa ya ma Allah amfani da wannan kalima da Allah ya ce wato qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika mun jarrabi mutanenka to tunda Allah ya amfani da kalima qad fatanna qaumaka min ba'dika kuma ya ce da shi wa fatanna ka futuna to shi yasa ce in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha an gane ko almuhimmu dai maganganu ne na malamai anta waliyuna Allah kai ne waliyinmu wilaya ta Allah kala biyu ce inji malamai akwai wilaya amma wadda da kafirai da musulmi kowa ya shiga cikin ta ina fata an fahimci ni kamar Allah majibincin lamari mai tafiyar da al'amurra na duniya to na Allah waliyin kowa ne shi ina fata an fahimce ni shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idha jaa ahadakum almaut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi mawlahum alhaq kowa za a karɓi shi Allah shi Allah maulin shi ne an gane ko haka ya faɗa a cikin suratul yunus wa ruddu ila allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftahun amma kuma wani lokaci sai Allah ya ce kafirai ba su da wali zalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa anna al kafirina lami la maula lahum allahu waliyul ladina amanu sai an kai hakan ga an ce kafirai ba su da wali kuma an ce Allah waliyun kowa da kowa ne kuma an ce Allah shine wali masu imani a'a wilaya amma da Allah shi ke tafiyar da al'amura wannan kowa na karshen ta amma wilaya khassa ta taimako ta imani wadda Allah subhanahu wataala yake taimakon masu imani to wannan wilaya wannan babu mai samun ta saiwa sai mai imani shi yasa ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur wannan ita ce wilaya khassa shi yasa ce anta waliyuna wan wato abin nan Allah kai ne waliyin mu majibincin lamarin mu inji malaman zaure faghfir lana Allah ka gafarta mana faghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu kaga shugaba bai ce faghfir li ba warhamni duk da yake su suka aikata banna saboda mi saboda in kana shugabanci bannar da na kasa zai yi tare da kai na za a gyara ta bai yiwa kana babba ga wuri na kasa gare kai banna ka ce kai baka sani ba to in haka ne ba za ka yi shugabanci ba don mutane balle ma za su yi a shugabanci ya ga da kai na da ka dauka kaddara dole a gidanka in ɗanka wani a wata ɓanda to kai na za ka ɗaukar nauyin wannan ɓanda amma in ka kai ka ce a kai ba ba ruwanka to shikenan mutanen da a ƙarƙashin ka ɓallewa za su yi sai dai in kai kai kai ka kasa to wannan kuma wani abu ne can daban kaga mutane da sun kai ta'addanci daban amma Adam Musa ce faghfir lana bai ce faghfir li ba warhamna sabana inda ce rabbi ighfir li wa li akhi wanda lokaci na cikin hushi ne wanda lokaci yana cikin hushi ne ya iska an yi shirka da Allah ya ce rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin kaga ma da ya kawo abu dan uwansa kuma sai ce wa adkhilna nan yana iya dauka cewa da shi da dan uwansa kawai tunda mutum biyu ma ana ce musu na amma kuma da ya zo nan wajen banna da suka aikata ko kuma wa adkhilna dukkan al'umma za ta shiga ciki nan ma da ce anta waliyuna faghfir lana Allah ka gafarta mana shi yasa ana so in kana addu'a musamman ko cikin hadisi kaji an kace in mutum an ka samu tun sallah ya je maka shi addu'a shi kadai bai sa mutane ba an gane ko hakika wannan mutumin ya yaudare al'umma shi yasa in kana sallah an ka saka gaban mutane kai addu'a ga kanka kai addu'a ga mutane gaba daya ina fata an fahimci ni hadisi ne in ban mata bina cikin sunan tirmidhi wa hamna Allah kuma ka gafarta mana in ji annabi Musa wa anta khairul ghafirin Allah kai ne mafi alkhairin masu yin gafara domin babu gafara irin ta Allah subhanahu wa ta'ala gafara ta Allah ta haɗe komai da komai asalinta daga al-mighfar ne al-mighfar malaman zaune sun kace kwalkwalu kwalkwalu shine hullar karhe wadda mai yaki yake idan aka fita jan wajen yaki to idan aka buga ma mutum takobi ko abai kai gare sa sai an ka samu ta mighfar an gane ko to dama kalma ta ghafara tana nufin asitru shi abinda an ka lullube ba a gani to shi yasa ake cewa ghufranu dhunub Allah ya gafarta ma'ana ya suturta su kuma zai shafe maka su tunda ya daga ya liƙe su tunda ya kulle su ba a gansu ba to kuma zai gafarta da haka shi na wato wato wa anta khairul ghafirin Allah kai ne mafi alkhairin masu yin gafara Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu magabatan mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu bayan mu sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ce annabi Musa ya ci gaba da cewa waktub lana Allah ka rubuta muna ko ka wajabta muna domin al-maktub shi na nufin al-mahtum abinda an riga an yanke shi an tabbatar da shi to dama ya roƙa yace faghfir fi'li amrina amma yufidu du'a ba annan umurni ne na cewa faghfir Allah ka gafarta amma addu'a ce don babu wanda ya ci da sadda Allah domin sun fahimci wannan sai ka kuma cikin babul balagha ka gani khurujul amri an muqtadahu zahir in ji malaman balaga da usulul fiqh warhamna Allah ka gafarta muna to sannan kuma waktub lana fi hadhihi dunya waktub lana Allah ka rubuta muna kuma Allah ka wajabta muna domin in Allah ya riga ya rubuta babu wanda isa ya shafi in Allah ya tabbatar da abu ba wanda isa ya shafi to waktub lana fi hadhihi dunya Allah ka rubuta muna ka bamu fi hadhihi dunya a cikin wannan an shafe alhayat fi hadhihi alhayati dunya ko kuma an shafe adda fi hadhihi dar ad-dunya a cikin wannan gida ko a wannan rayuwa hasanatan shine maf'ulun bihi kenan uktub lana hasanatan fi hadhihi ad-dunya Allah ka rubuta mu da hasanatan kyakkyawa hasana sifa ce mushabbiha daga hasuna yahsunu sai a ce hasanun mai kyau tabbatacce hasanatun tabbatatta mai kyau asalin shi sifa ce mushabbiha to wasu malamai suka ce a nan ya koma suna shine duk abinda mai kyau an kira shi hasana ba sai an kalli an kalli an kalli an kallace wani abu ba wadanda suka ce a'a nan ana nufin wato waktub lana fi hadhihi dunya ay hayatan hasana kenan ka rubuta mana rayuwa kyakkyawa ko ka ɗauke shi ya kuma matsayin suna ba sai an buƙatar mishi da sifa ba ko ka ɗauke shi matsayin sifa wanda an ka shafe ma suna duk dai malamai suna bayani wannan wa fil akhirati sannan kuma wa fil akhira a ranar lahira to yan wa fil akhirati an ce da kuma lahira an kai shiru ai wa fil akhirati uktub lana hasana shine larabci kenan sai sai an yi atfin wani abu amma kuma an shafe wani abu wanda ana bukatar sai an kaddara shi ai wa fil akhirati uktub lana hasana Allah ka wato ka wajabta mana ko ka bamu a rayuwar lahira mai kyau wannan yana nuna cewa annabawa sun san Allah sun roki Allah duniya sun roki Allah lahira da yawan mutane yanzu in sun ka tayi roƙo duniya ta taddame su da kaga mutum yanzu ya damu da shiga malami ga wani malami ai mai roƙon Allah to in ka bincika da wuya ka istizancin lahira cikin al'amari da kaga mutum na neman mallami ko an ce wani malami wanda ke roƙon Allah ko dai ga wani abu malam ai muna addu'a ko ga wani abu ko ko an je Ka'aba wajen roƙo galibi da wuya ka iske wanda ke neman lahira yanzu sai dai a nemi malamai don saboda neman duniya ko kuma a nemi bokaye ko kuma mallam boka da ma ƙarya ce boka da mallami ba su haɗuwa kafiri da boka ne suna da wuya ka iske mutum yanzu ya ce yana neman wata bukata wajen Allah ta lahira ko Allah ke sami rayuwar shi da kadi mutum ya zo ya ce mallan da ba ya shiga cikin matsala saboda lokacin da ma bai cikin matsala zagin malamai ke ganin shi kai malaman nan ba su da aiki ba kowa bane ba su na fata an fahimce ni lokacin da ake cikin kwanciyar hankali sai kai ma ba a dauki mallamai komai ba sai an ga wani bala'i ya tunkaro kasa sai a ce don Allah mallamai ai ta sabka Qur'ani Allah ya sabka zamanin da kasa lafiya to almuhimmu dai duniya da lahira na Allah ne kuma Allah ya baka duniya baka lahira ba komai bane ga Allah shi yasa shi Allah in ka bar roƙon shi to hushi yake da bawa amma mutum shi dan adam in kana roƙon shi to shi hushi yake da kai sha'ir yace la tas'alanna bunayya adama hajatan وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب la ta sa'an nan bunayya adam hajata yace kaka tambayi dan adam ba shi ne kaka tambayi dan adam ba a in bukata ta kama zaka tambayi amma kaka kaka dami kanka da tambayan mutane wasal allazi abwabuhu la tuhjabu ka tambayi wanda kofofinsa ba a liƙe su duk duk wani wanda ka sani mai taimakon mutane akwai lokacin da sai an liƙe mishi kofa yana buƙatar bacci kuma yana buƙatar lokaci sai an samu an kawo kuɗi saboda tana yawa kuɗin ko akwai su a banki yanzu kuma ba a kawo su ba kenan sai ke a kulle kofa akwai wani babban mai kuɗi ɗan ƙasar Yaman ne asalin sa amma ina ganin abin nan ɗan ƙasar asalin sa ɗan ƙasar Yaman ne amma yanzu Saudiya yake yana daga cikin waɗanda ke taimakon ɗalibai kwarai da gaske ana kiransa Utayyi duk lokacin da an ka ce ma wata ya ƙare zai taimaka mu duk ɗalibin da a jami'an Madina da wato abin da riyal kusan 500 kuma idan ya je makka layi ake a gidansa in mutum sun kai dubu nawa kowa yana da riyal 500 kusan jika 75 namu kullun haka yake yi duk wata yake taimakon ɗalibai otsayi ake kiransa ɗalibi ne ɗaya daga cikin ɗaliban bin bas to shine wata rana ya zo an ɗauko kuɗaɗe da ba ɗalibai an fara biya shi da kan shi yake ma ɗalibai biya kuma yana tsaye yana bayarwa kawai sai kuɗi suka ƙare aka ce to yanzu kuma banki bai bude ba to shine yace to a jira in banki ya bude aqrabu bank a ta debo kudi a ba dalibai to shi na yake cewa yana magana da dalibai yace manil ladhi kanzuhu la yafna wane na wanda taskashi ba taba kariya ba dalibai sun ce Allah sai an kai kabbara komi kudin ka kai kana yawo wani lokaci ka zama to ba za ka iya bayarwa ba to shi yasa kada kai wasa ka roki Allah duniya ita kadai duk wanda kaga shi da roƙon Allah duniya ita kadai alamun mutumin nan bai da rabo ranar tashin alkiyama shi yasa Allah subhanahu wataala ya bi faɗa a cikin suratul baqara wato fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ولئن يزوى كوي دروك ألا دنيا ربنا آتنا في الدنيا ألا كبام دنيا ألا تشي وما له في الآخرة من خلاق أما لاهرة بين ونربو wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wani zai ce Allah ka bamu duniya mai kyau wa fil akhirati hasana kuma lahira ka bamu mai kyau wa qina azaban nar Allah ka tsare mu daga wuta to me yasa kuma an kace an ce lahira a baka mai kuma a ce Allah ya tsare ka daga wuta saboda wani zai samu aljanna amma sai ya hada cikin wutar jahannama to ka Allah shi mu tsari da wannan mun hisun mu zama to waɗanda a yan direct primary class in ji ƙala rawi su sun a wuce tun farko almuhimmu dai a takaicen takaitawa duniya da lahira na Allah ne Allah ya tabbatar da wannan an gane ko amlil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa inna lana lal akhirata wal ula lahirar da duniya duka na Allah subhanahu wataala ne kine in ka tashi roko bari roƙon Allah duniya in dai ba rabo abba ka da lahira ba ka roki Allah duniya da lahira Allah ka ba mu duniya kuma da lahira duka mai kyau rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yace inna hudna ilaik Allah mun shirye zuwa gare ka wato wannan yana daga cikin abinda malamai suka yi sabani kan sunan Yahudawa Yahudu da ake ce musu shin kakane asalin sunan su yake waɗansu suka ce asalin shi daga tahawwud tahawwud ne shine jijjiga kai lokacin da suke karatun at-taura suna jijjiga kai qul ya wato yuhawwiduna ru'usahum waɗansu suka ce a'a sunan Yahuda ya samo asali daga Yahuza Yahuza shine ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi Yaqub guda goma sha biyu an gane ko to sai an samu su ana cewa Yahuza da aka ɗauko shi da larabci sai aka ce yahuda da sai aka cire zalunkin to shi kenan sai ya zamanto sunansu ne yahudu saboda ɗaya daga cikin sunayen ba iyayensu sai aka ɗauka aka sanya musu ƴaƴan ɗiya goma sha biyu guda goma sha biyu waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ya samo asali daga hudna ilaika nan annabi musa ce mun shirya zuwa gare ka ya allah qul ya ayyuhal ladina hadu to inna hudna ilayka mun shirya zuwa gare ka to amma malamai sun firin jayar da waɗancan ra'ayuka guda biyu kuma in mun kalli wato shi yahuza in akwai shi to kinan can asalin wannan suna yana daga cikin sunaye na bani isra'ila nan kuma gana qur'ani shi ma yana da karfi don ya ce inna hudna ilayka kuma gana allah ce to sai dai wannan lokacin ba su magana da yaren larabci to shi yasa waɗansu ka kaddara wannan shine waɗansu kuma sun ka ɗauki wancan wallahu ta'ala a'lam inna hudna ilaika mun shirye zuwa gare ka inji annabi Musa qala to sai Allah ya magana yace azabi azabata ko ko azabi ya usibu bihi man asha'u ko azabi usibu bihi man asha'u imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta azabi ya usibu bihi man asha'u shi yasa kai alaramma kaji wani ya karanta ba da abin da ka sani ba bai shina daga cikin abin da muke jan hankalin ɗalibai da yawa daga cikin ɗalibai lokaci sai su ji abu bu sai an ka tattauna kan mas'ala ba su sun san nasu dalilai bu san dalilan wani ba ko tana yiwa an takaita ne ba a bada dalilai gaba ɗaya ba sai su zabar su ce an yi kuskure an tabka banna ko da aka zo a yi bincike sai a gane a'a tana yiwa shi mutumin bai fiddo sauran dalilan ba ko ko dama saboda gaugawa yake yi bai ƙara bayani ba kai ko ka zabura ka tuma ka ce an yi kuskure qala azabi usibu bihi man asha Allah ce azabata ina shafa da wanda nisso da ita an gane ko an gane ko ko wato usi'u bihi man asha'u akwai qira'a usi'u bihi usi'u bihi man asha wato abin nan ko asa'u bihi man asha'u ina bakanta rai sai dai wannan qira'a qira'a ce wanda take shadda ba ingantatta bace usibu bihi man asha'u isabatahu kinan ina shafar wanda ni so da wannan azaba Allah kai mun tsani da azaba ka duniya da lahira wa rahmati wasi'at kulli shay sannan kuma rahmati rahmata inji Allah wasi'at kulli shay ta hade komai da komai rahama Allah ta hade komai da komai amma fasa aktubuha zan tabbatar da ita in wajabta ta lillazina yattaquna ga waɗanda suke da taqawa ma'ana suka sanya kariya tsakanin su da azaba Allah ta hanyar su wato aikata abinda Allah ya umurce su su bar abinda Allah subhanahu wataala ya hane su wa yu'tuna zakata sannan kuma suke ba da zakka nan waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa zakka ita ce waccan zakka da wanda muka sani su ta ɗaukar dukiya ka bayar waɗansu malaman tafsiri sun fassara wa yu'tuna zakata an gane ko suna ba da zakka an gane ko na ana nufin kamar zakka ta jikinsu domin ba yin ibada da jikinka kamar ba da zakka abinda Allah subhanahu wataala ya ce amma dai zance mafi wato mafi kusa shine dai zakka ta dukiya bal ma imamu shafi'i ya yi bayanin wata zakka wadda ba kowa ke kawo ta ba ita ce zakka ta mutumci da huska in Allah ya baka mutumci to mutumcin nan da zakka kamata ka yadda mai zakka wa addi zakatal jahi wa alam bi annaha ka misli zakatil mali tamma nisabuha inji imamu shafi'i wa addi zakatal jahi ka bada zakkan mutumci in Allah ya baka kima da daraja abinda duk ka iya yi wanda zaka kare mutumcinka kuma kai don Allah to ka yi shi wa'alam kasancewa bai annaha ita zakkan nan ta mutumci ya ce to mislu zakatil mari tana matsayin zakkan nan ta dukiya tan mani sabu ha wanda nisabin ta ya cika kuma hala alaihi alhaud zamu cewa kenan tun da fiqh sai idan tan mani sabu hala alaihi alhaud to almuhimmu dai mutumci shi ma ana so a bada zakka sai shi yasa kada ka taba yarda abinda zaka iya taimaka ma wani mutum ya zo ya nema gare ka ka nuna ba zaka iya ba kuma zaka iya kai kasawa ko da ba ka da in ka san in ka gaya ma wani zai yi to ka gaya ma wanda zai iya yi amma mutane ina yanzu ba su bada zakkan mutumci sun fi son da ka zo da ma mutum ya tsinkai ka shaka daure fuska bukatar da baka taho da ita sai ka fasa cewa da lahiya suka ce a dama na biyu na mu gaisa hu kasa da inda kai Allah ke bani tsari fasa aktubu halil ladina yattaquna zan rubuta ta zan wajabta ta ga waɗanda suke jin tsoron Allah kenan wa yu'tuna zakata kuma suke bada zakka wal ladina hum bi ayatina yu'minun kuma su ne waɗanda suke yin imani wato da ayoyin mu nan wal ladina ba ana nufin waɗansu mutane ne daban ba domin alwawuna wato ita ce suke kira wawu tanzilu sifati manzilaz dawat wawun ce wadda take nuna cewa za a tsayar da as-sifat sifofi manzilar zawat matsayin zati bari mu dan bada misali saboda irin waɗannan abubuwa wani lokaci a ilmance ba ko da shi dalibi yake jin su ba in an ce zatin mutum da zati na da nake magana ni nan a matsayina na karamin almajiri Abdul Malik da kuma alaran mai Isa zatin mu ya bambanta to in nace ja'a Muhammad wa Isa ko ja'a Abdul Malik wa Isa babu matsala domin wa ta nuna cewa zatin Isa ya bambanta da zatin Abdul Malik haka ne ko baka ba to amma kuma yanzu misali in sifofi ne to ai sifofin mutum guda ba sai an kawo wawan ba yanzu in nace ja'a Muhammad التقي النقي الطاهر العلم الصديق الماهر ai da sifofin shi ne kenan ba a bukatar wawun to amma akwai lokacin da ake kawo wa wawun sai a sifanta kamar sifa din tana kama da zaki sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada da allazi khalaqa fasawwa da wallazi qaddara fahada da wallazi akhrajal mar'a duka Allah subhanahu wata'ala ake nufi to ita ta kariki wawu tanzilu sifati wato tanzilu sifati manzilar zawati kaji sunanta in baka gane ta baka riki in kuma gane baka tafi littattafan malamai almuhimmu dai wallazi da hum bi ayatina yu'minuna ba ana nufin waɗansu mutane da suke yin imani da ayoyin Allah ba na can daban waɗanda suke da takawan nan waɗanda suke ba da zakkan nan su ne kuma suke yin imani da ayoyin Allah subhanahu wataala sannan ya ce wallazina hum bi ayatina yu'minun yana iya cewa wallazina yu'minuna bi ayatina amma sai ce wallazina hum bi ayatina yu'minuna da ayoyinmu kadai suke yin imani domin nan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr na farko shine cewa an kalli ya kamata ayat nizamin surar yana karewa ne da nunun nunun to sai an da an ce inda idan da an ce walladina hum yu'minuna bi ayatina ko kaga ayat nazmikinta zai saba mana wadancan to shi ko qur'ani yana da ijazi guda biyu ijazi na lafuzza da ijazi na ma'ana to nan sai an ka kiyaye ijazi na lafazi kaga lilladina hum li rabbihim yarhabun ya kare da nunun faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin ya kare da nunun sannan kuma fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun shi ma ya kare mi ya kare da nunun kenan an kiyaye wannan nasakin kenan lafuzan an kula da su sannan kuma wajen ma'ana akwai ijazi wallazina hum sune waɗanda bi ayatina yu'minu da ayoyin mu kadai suka yi imani ba za su yi imani da wani shirme ba ba za su hada ayoyin Allah ba su yi imani su ku sai a'a za a hada filozofi a hada ta da ayoyin Allah a'a ita filozofi ka barta shi qur'ani ba hada shi aka da dan su filozofi ba shi mai hukunci ne akan duk abin da ba a fahimta ba in kai imani da alqur'ani shikenan ka yi imani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan in an ka kawo abu sai ka duba ka gani in bai kari in qur'ani bai karyata shi ba hadisi bai karyata shi ba sai sai ka dauke shi in kuma ka iske qur'ani ya ce karya ne to duk duniya in ta faɗi wannan magana karya ce kan ba ka bata maka lokaci in hadisi ya karyatar da magana duk duniya in ta faɗi ta kowane ne faɗi ta ba gaskiya bace kan ma kai shayi dan mi dan Allah subhanahu wataala ba zai yiwa ba Allah shi karya ba turi gaskiya wannan magana bata kota su ba bai yiwa bature shi gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ƙarya wannan bata kota su ba dan haka ma ka bata maka lokaci mu da zaran magana ta saba ma alqur'ani ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya mun ka dauke ta kowane ne ya faɗe ta kuma ba mu shayin mu faɗi wannan magana ko ina don saboda mun san bature bai yiwa ne a ce bature shi daidai Allah shi kuskure bai yiwa a ce bature shi daidai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuskure wannan ka'ida ne shi daga cikin usul na aqida din mu almuhimmu dai walladina hum bi ayatina yu'minun wadanda da ayoyin mu wato kadai suke yin imani kidan ba za a yi imani ba da wani abu in ba ayoyin Allah ba malamai suke cewa anan akwai abu da ake kira al-mafhum da al-mantuq ka rike shi cikin usulul fiqh akwai shi cikin usulul tafsiri akwai shi al-mantuq shine ismul maf'ul na an-nutqu nataqa yantiqu shine yayi magana yayi furuci to abinda aka yi furuci da shi sai a ce mantuq abinda an kai furuci da shi mafhum shi ko daga fahima yafhamu fahman ismul maf'ul sai a ce mafhum abinda an ka gano to duk cikin qur'ani in zaka tafsiri akwai mantuqun akwai mafhumun tun daga bakar hannasi in ka gano ga ka'ida ka huta mantuqun ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi shine abinda aya ta fada karara gashi ana gani ka fahimce ni da Allah ce wallazina hum bi ayatina yu'minuna waɗanda suka yi imani da ayoyin mu al mafhum shine abinda aya bata faɗe shi ba amma in mun ka kalli ayat ma'ana tana ba mu kishiyar sa kaji Allah ce fa sa'aktubuha zai wajabtar da ko zai rubuta wannan rahama ko ya tabbatar da ita lil ladzina yattaquna gawa ga waɗanda suke jin tsoron shi ko wa yu'tuna zakata kuma suka bada zakka ko wallazina hum bi ayatina yu'minuna kuma wanda suka yi imani da ayoyin Allah ko to abinda take ba su fi mahallin nutq kenan tun ga wanga lafuzan tana suka bada wannan amma fi mahall wato al-mafhum an gane ko ma dalla alaihi lafzu fi ghairi mahallin nutq kenan abinda lafaz yazo da shi shine cewa zai nuna mana cewa duk wanda bai yi takawa ba bai ba da zakka ba bai yi imani da Allah ba ko da ayoyin Allah zai samu rahama Allah ba zai same ta ba to sai can cikin suratul fusilat Allah ya bayyana wannan qarara Allah ce wa wailul lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata hum bil akhirati hum kafiruna kalma azaba ta tabbata gare su saboda mi saboda la yu'tuna zakata ba su ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafiruna kaga sun kafirce ma ayoyin Allah wanda ya kafirce ma ayoyin Allah kuma kaga bai yi imani da ayoyin Allah ba sannan ba zai ji tsoron Allah subhanahu wataala ba shi yasa idan kana da almantuku wal mafhumu cikin kanka ka kama fassara qur'ani da qur'ani ko da baka ji qur'ani ko guda ba ko tafsiri ko guda in dai Allah ya saka kwakwalwarka ta gano to amma sai dai ayi hattara shin an samu daidai ko ba samu daidai ba wannan kuma zance ne na wato tawfiki na Allah subhanahu wataala Allah ya gane da mu to malam mu je gaba الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
wannan aya za mu wato buɗe ta da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko mas'ala ta ilimin nahau wanda da yawa daga cikin ɗalibai suna gudun ilimin nahau kuma wallahi in baka gane nahau ba sai ka mutu baka zama malami na gare ba har abada wallahi tallahi wanda duk bai gane nahau ba akwai zan malami a duniya ba yadda ayi na ba don nahau shine larabcin dole sai ka gane nahau da kyau ka gane sarfu da kyau ka gane adab da kyau ka gane balaga da kyau ka gane usulul fiqh da kyau ka gane usulul tafsir da kyau ka gane usulul hadisi da kyau sannan ka samu tushe na ilimi in ba haka ba wallahi ka san tsaye ga wawa da kake tau anan sai mu fara da ta nahau sai an ka ce allazina wajen i'rabi shi allazina shina daga cikin abin da ake kira mabaniyun in an ce mabaniyun shine wanda bai canzawa domin shi allazina in ya zamanto fa'ilina bai ɗaukar rafa'a ja allazina ba a ce ja allazu ko lazinu sai can cikin larabci sun kace can wani larabci na suna cewa lazunu amma qalil jiddan ibnu malik ya kashi alfiya shi dai mabaniyun na kaga ja allazina ake cewa sakace kace ra'aytul lazina kuma marartu bil ladina dukkan shi bai canza na na na kin nan tana nan matsayin ta kinan sunan shi mabaniyun sarfu bai shiga cikin shi an gane wannan to kenan tun da irabi bai bayyana gare shi to shi yanzu mi an matsayin shi na irabi sai malamai sun kai ma- magana guda uku waɗansu sun kace shi allazi na kenan daga gani jarra ta ya kamata a yi mishi ya kamata a yi mai kasra duk da yake bata bayyana ba domin mi domin Allah ce fasa aktubuha lillazina yattaquna lillazina la muljarri ta shiga cikin shi wallazina hum shi wallazina ma'atufina akan allazina wannan to allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya tunda ma'atufina akan lillazina wancan kuma yazo wallazina allazina sun kace to shi ya zama to jarra gare shi waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a shi allazina kinnan marfu'ina ya kamata a yi mai dhamma duk da ke mata bayyana asalinsa wato humul ladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya an shafe hum in baka gane ba Allah ya ce fi suratul baqara summun bukmun umyun fahum la yarjuuna ay hum summun bukmun hum umyun fahum la yarjuuna an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a fi mahallin nasbi a'a fataha ce ya kamata a yi masa wato ma'ana ya kamata ya zamanto yana da nasba an gane ko shine asalin sa akhussu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya ma'ana an kawo shi a cikin larabci akwai da ake cewa al-qat'u za a yanke abu don saboda bi don saboda a keɓance shi da Allah ce wamra'atuhu hammala talhaqabi domin akwai qira'a talhaqabi akwai tulhaqabi to talhaqabi kenan ya an kai masa nasba ai azummu hammala talhaqabi لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة أي أخص المقيمين الصلاة sai aka canza ba ce wal muqimuna salata ba saboda a nuna suna da wata kima suna da wata daraja ta daban kenan anan in ka diba wato huska uku gari ka ta irabi in ka ga dama ka ce majrurun na saboda yana da alaka da lilladina lilladina yattaquna in ka ga dama ka ce mansubi na kenan amdahul ladina ko akhussul ladina ko ma yunasibu maqamahu ko kuma kace a'a marfu'ina humul ladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil mun fahimci wannan kaji magana ko kuma in kana son ka ƙara kwalaile cewa cikin irabin qur'ani zan faɗa ma littafi guda uku littafi uku idan ka neme su to waɗanda za su taimaka maka na farko ka nemi ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na sabinul halabi al-andalusi na biyu ka bi al-bahrul muhit na abu hayyanu tauhidi ba al-bahrul muhit ba na wato abin nan imamu zarkashi fi ulumil qur'an ko kuma al-bahrul muhit na abdullahi gundu ba su ba dan littafi suna ba da suna guda nan na abu hayyanu tauhidi shi ma al'andalusi sannan ka nemi irabul ƙur'anil karimi wa bayanihi ko wa bayanuhu duk ana cewa na ustaz muhiddin darwish ɗan ƙasar suriya ko kuma irabul ƙur'anil karimi wa sarfihi in ka haɗa waɗanga guda hudu ina ganin za su taimaka ma ko ba haka ba wanga cikin irabin ƙur'ani da to sannan kuma mas'ala ta biyu wanga aya ba za mu kai ƙarshen ta ba wato almuhimmu mas'ala ta biyu to mas'ala ce ta usulut tafsir mun bar ta da hau usulul tafsiri su ne ƙa'idodin da ake gina tafsiri da su su ne ƙa'idodin da suke taimaka ma ɗalibin ilimi idan ya ci karo da ra'ayuka na malamai ya san yadda zai yi ya haɗa waɗannan ra'ayuka da ke daban-daban ko kuma ya san yadda zai yi ya rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi shi ma akwai littattafai da dama masu muhimmanci cikin wannan fanni amma zan ba ka misali guda biyu ko guda uku sai ka nemi waɗannan littattafai na farko ka nemi usulul tafsir na ustazu doktor kabir yunus na garin kano profesan tafsiri an gane ko wanda dan garin kano ne amma abin nan ina ganin yanzu yana jami'a ta jigawa wanda littafin sai yana da kyau cikin usulul tafsir an gane ko kuma shi na da manhajul bayanul qur'ani littafin sai yana da kyau an ce kuma zai rubuta littafi at-tafsirul mawdu'i amma ban ga littafin ba wannan sannan kuma ka nemi usulul tafsir na wato littattafan usulul tafsir na ustaz dr musa'id tayyar dan kasar saudiya yana da littattafai cikin usulul tafsir at-tahrir fi usulul tafsir musamman wani littafin nashi yana da kyau da sauran littattafan da yayi kaji littattafan da ya kamata a ce dalibin ilimi ya bida ko muqaddima fi usulul tafsir ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wadda kuma Musa'id at-Tayyar yayi tahqiqin ta ko yayi sharhata da wadda Ibn Uthaymeen ita ma ya sharhata ko usulul tafsir na Ibn Uthaymeen dan haka in ba haka ba wallahi akwai matsala dalibi ilimi yanzu yace zai tafsiri kafin yanzu ka samu wanda ma san akwai wani ilimi usulul tafsir cikin masu tafsiri sai an sha aiki to ka gani ai ko yanzu muna da aiki mai yawa almuhimmu dai anan bari mu faɗi ka'idar mutane su saurara su jayan akwai kuskure kuma za mu jara da izinin Allah allazina shine ake kira tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil shi duk tafsirin da za a yi na inda qur'ani da qur'ani na kala biyu ne tafsirul qur'ani bil qur'an al munfasil da tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil ka rike da kyau eh an ce al muttasil shine wanda aya da wato kalimar da za ta fassara wata kalima ko ayar da za ta fassara wata aya hade suke shi ake kira tafsirul qur'ani al muttasil cikin aya guda ma ana samun wata kalima wani abu ya zo ya fassara ta Allah subhanahu wata'ala ce qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha zamu baka alqibla wanda kake so ku to ga alqiblat fa walli wajhaka shatr al masjid al haram kai tsaye ya fassara da abin da yake nuni qiblatan tardaha an gane wannan to misali kuma tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil tsakanin aya da aya wanga cikin aya guda ne shine da Allah subhanahu wata'ala ya bude suratul baqara yace alif lam mim yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina shi alqur'ani shari'a ne ko mai shiriwa ne ko cikin shi akwai shari'a lil muttaqina ga wasu jin tsoron Allah sai ya fassara wane ne su allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yi imani da ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kenan nan tafsirul qur'ani bil qur'ani sunan shi almi al muttasil to akwai al-munfasil al-munfasil shine wanda ya rarraba to shi ko munfasil kala biyu ne munfasil fi nafsi sura ko munfasil fi suratin ukhra ayar da ta fassara wata aya ba nan take ba tana cikin surat amma tana can gaba kenan cikin sura guda kaga hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu jin tsoron Allah ba ya faɗi sifofinsu ba to can gaba kuma ya sake faɗan sifofinsu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ula'ika allazina sadaku wa ula'ika humul muttaqun kaji sun fi musu tsoron Allah kaga cikin sura guda ne amma munfasil ne to kuma akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani al munfasil lakin fi wato suwarin mukhtalifa wato cikin sura daban-daban ne misali da Allah ce maliki yawmiddin Allah shi na yan mallaki ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama kaga nan ya faɗe ta ko to bai fassara ta ba a cikin Fatiha sai ya fassara ta can cikin suratu wato infitar wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ranar da wata rai ba ta amfani wata rai da wani abu to kaga wannan shine tafsiri kasan ka'idodin tafsiri akwai wani Ahmad al-Badawi in ban manta ba da kasar Saudiya yayi wata muzakkira ya kawo ka'idodin tafsirul Qur'an bil Qur'an akwai kuma bahas na Su'ad Quraim shi ma tafsirul Qur'an bil Qur'an akwai shi ma wani mutsayi dan kasar Saudiya yayi tafsirul Qur'an bil Qur'an ta'silun wa taqwim da littattafan da suka yi bayanin yadda ake tafsirin Qur'ani da Qur'ani kayi kokari ka san ka'idodin dan ka amfana wannan don kankani to ina ganin aya dai mun dan bada ka'ida kenan yanzu sai mu shiga cikin tafsirin allazina sune waɗanda yattabi'una ar-rasula sune suke bin ar-rasula an gane ko ar-rasul shine manzo annabi shine annabi a irin tafsirin da muka san ana yi a wajajen mu galibi sai a ce da ar-rasulu da annabiyu shi ar-rasulu wanda anka ba shari'a anka ce isar da sako sun ka ce annabiyu shine wanda an ka bashi sako amma ba a ce ya gaya ko matarsa ba haka ake faɗa ko to wannan ra'ayin yana da rauni kwarai da gaske duk da yake waɗanda suka faɗi waɗannan malamai ba dan mun raina ilimin su ba ina fatan fice ni mu muna yin kuskure mu ɗalibai ne muna yin kuskure to dan haka wani malami ya faɗi wata magana yayi kuskure wannan ba matsala bace tana yiwa bai ankara ba tana yiwa ma ra'ayin daga baya shi ma ya tashi akan wannan ra'ayi ko ba haka ba amma dai cewa annabi shine wanda ba a ce ya isar da sako wajen wani ba wannan magana kuskure ce ta saba ma alqur'ani dalili kuma ga ayoyi guda biyu Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul hajji wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ban mu taba tura rasulin ba wala nabiyin ko annabi kenan kaga ya nuna annabi tura shi ake yi in baka gane wagga ba bari ka ji wata da ta shi ta girma suratul baqara Allah ya ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan tafarki guda fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya turo annabawa mubashirina suna masu bushara ga waɗanda suka yi imani wa munzirina suna gargadi ga kafirai kaga wanda ya nuna annabi ma yana isar da sako dan haka wannan ra'ayin ya san amana alqur'ani mun fahimci wannan to sai malamai suka ce to mene babancin da rasulu da nabiyu to nan da aka samu matsala ina fata an fito ne malamai suka ce waɗansu suka ce a'a shi ar-rasulu zance dai mafi inganci ina fata an fahimce ni shine ar-rasulu da annabiyu ko ne na littafi domin Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba kinan wa anzala ma'ahumul kutub ake nufi manzo da annabi kowa na littafi sai dai shi annabi wani lokaci za a bashi wata shari'a ce ma'ana bayan an bashi littafi za a umurce shi ya aiki da mi da shari'a wani annabi babbar shari'a ta wani annabi ya za mu samu wannan sai mu samu dalili cikin alqur'ani Allah ya ce inna anzalna at-taurata فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار كاغا إتا التورا نن يحكم بها النبيون النبا وسنا أيكي دي إتا سنا حكمتي دي إتا duk da yake kuma bai hada a ce an ba su littafi to wannan shine daga cikin abinda wato malamai suka kawo bambanci tsakanin wato ar-rasul da annabi kuma wannan shi ne mu abin da ya bayyana gare mu amma kuma duk da haka wallahu ta'ala a'lam alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya al-ummiyya shine mutumin da ake dangantawa zuwa ga ummu in ji waɗansu wato al'ummu ita ce uwa an gane ko to ɗan adam ana danganta shi daga uwa in ya tashi bai san komi sai mamman shi ba sai ya zama to kihin rijiya kenan waɗansu ka ce ummiyu a'a mansubun ne ilal umma umma al'umma domin mutum in dai al'umma shi ɗai ya sani shi ma kihin rijiya ne domin al'umma tana samun ci gaba ne in ta yi alaƙa da al'ummomi daban-daban nan za ta samun culture daban-daban nan za ta samun wayewa daban-daban nan za ta samun ilimi daban-daban yanzu ƙasar america ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa ci gaba a duniya ta fuskar technology da abin da ya kama da haka amma in ka duba ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa karɓar baƙi da mutane daban-daban daban-daban daban a cikin wannan ƙasa to almuhimmu dai al'ummiyu ko a danganta shi zuwa ga uwa domin mutum ya tashi mamashi ɗaya sani ya da bukatar ya sha nono ya wasa ya bacci ko kuma al'ummiyu za a danganta shi zuwa ga umma al'ummar da yake cikin ta musamman ummatul arabiyya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummar larabawa ta kasance umma ce ummiya huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin sun ka ce asalin al'ummu wanda sun ka ce huwal aslu shi ne kalima tana nufin asali huwal ladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi ay hunna asl alladhi yurja'u ilayhi ina fata an tunce ni wasu sun ka ce kalima ta ummu sun ka ce a kalima ce wadda take nufin alqasdu amma ya ummu amman wa umman idza qasada shay'a domin dan adam yana nufata mahaifiyar shi duk lokacin da matsala ta zo mishi to maganganu ne na malamai almuhimmu al'ummiyye wannan ya nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummiyyi na baya rubutu baya karatu kuma qur'ani ya tabbatar da wannan wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba almubtiluna ina fatan fin da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma kunta tatlu min qablihi min kitabin bai kasance yana karanta wani littafi ba kafin alqur'ani wala takhutuhu bi yaminik kuma ba za ka rubuta shi da hannunka ba amma yanzu kinan za a rubuta alqur'ani Allah ce idhan lartaba almubtiluna ai da ka rubuta alkur'ani da mabanda sun jefa shakku cikin alkur'ani su ce kayi karatu a wajen wani amma wata ayar ke cikin suratul bayyina sai an ka ce wato rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara kuma an ce annabi yana karanta takardu a'a nan yatlu wasu sun dauke shi yatlu zai zo bayan waɗancan littattafai da su annabi Musa domin tala yatlu ja'a ba'dahu ko ko yatlu shine yana karantawa karantawa kafin a rubuta domin shi yana karantawa ne ana rubutawa magana ta rage ta kare المهم دي بذا مسام غباتر da bayani ba lokaci ya tafi alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu wanda suke samun sa na ana nufin sifofin sa domin ba shi annabi a cikin littafin ba don ba a yi doka annabin a bace shi a cikin littafin ana nufin yajiduna sifatihi sun wato suna iske sifofin sa maktubar rubuce indahum a wajen su fit tawrat wal injil a cikin at-taura da injila akwai sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin at-taura da injila akwai sifofin al'ummarsa domin an faɗa zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injili sai gobe Allah ya kai mu da zamu yi bayanin wannan an gane ko kuma akwai sifofin sa da suka zo cikin hadisai dalibin ilimi mai bincike akan hadisi yana iya tattara sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka faɗa cikin at-taura da injila sammani fit taurati kaza sammani fil injili kaza kadibi waɗanda suka inganta kadibi waɗanda ba su inganta ba kofofi ne da bincike ga sunan wa yuhillu lahu ya'muruhum bil ma'ruf yana umurta su da abu mai kyau wa yanhahum anil munkar yana halin su da abin da bai da kyau wanda yake mummuna wa yuhillu yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu abubuwa waɗanda suke dadada a shari'a ko ku ta fuskar rai da ma suna dacewa wannan kuma yana cewa da izinin Allah ne yake halatta musu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu ababen da suke munana a shari'a kuma a hankali wa yadau anhum israhum ko a rayuwa suke munana wa yadau anhum yana saryan musu inji malaman zauri yana dauke musu israhum nauyi ko asarahum a qira'ata imam ibnu amir wal aghlal allati kanat alaihim da kukumma waɗanda suka kasance akan su kaya masu nauyi na shari'a fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da wannan annabin wa azzaruhu suka karfafa shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nura allazi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina allazi unzila ma'ahu wanda aka saukar tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulaika humul muflihun waɗannan sune za su rabauta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani ba yahudi da krista wanda ya ji da'awar shi ta zo bai yi imani da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta zai don Allah ya ce ulaika humul muflihun sai wanda ya imani da shi da alqur'ani ya samu aljanna dan ya kamata mu dakanta dan ina ganin lokacin namu ya matso yan uwa sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kaddara mana cikin masu rayuwa zamu zo mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure saboda karancin ilimi kuma Allah subhanahu wataala ko tuntuɓin baki Allah ya gafarta muna saboda irin wato abinda na dan adam ta waya irin su dan adam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته